الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqihu a cikin mazhabar al-imamu malik imamu daril hijira hujjatul umma ra'asul mutqinin wa kabirul mutathabbitin abu abdullahi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin karatunmu na littafin irshadu salik ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari na ashekul imam abdurrahman ibn muhammad ibn askarin ilmalikiyul bagdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama bayani kan abin da ya shafi wato sujada ta rafkanuwa wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babi wanda yake na gaba ko fasali wanda yake na gaba na'am bismillahir rahmanir rahim faslun wa rufa wa ru'atu in kana qabla qadr raka'ati wa in amkana tamadi ma'ahu madha fi salatihi wa illa qata'a wa ghasala ad-dama bi makanin mumkin qaruba na'am faslun rabewa baina ma mada wa ma ya'ati insha Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayani dangane da abin da yake da alaka da mai sallah idan haƙo ya zo mishi a cikin sallah idan ya zamanto mai sallah yana cikin sallah haƙo ya zo mai to ƙaƙa ya kamata ya yi to wannan fasali zai tattauna akan wannan matsala ɗin malam ya ce warru'afu a haɓo idan ya zo wa mai sallah to yana da kwai halaye guda biyu na farko in kana qabla aqdar raka'ati idan ya kasance kafin ya kulla raka'a ne wannan haɓo ya zo mishi yayi takbiratul ihram ne ya fara karatun fatiha ya gama ya shiga karatun sura wannan haɓo ɗin ya zo mishi to ɗaya ne daga cikin guda biyu imma ya zamanto wannan haɓo da ya zo mishi jin da yake fitowa ɗigo-ɗigo ne kaɗan-kaɗan ne ba shi da yawa zai iya yiwuwa ya shafe shi da yatsotsin shi har ya gama sallah ba tare da ya rikice ba to ya ce wa in amkanat tamadi ma'ahu idan zai iya yiwuwa shi wannan mai sallah wanda haƙo ya zo mishi zai iya yiwuwa ya ci gaba ya zarce cikin sallar shi tare da zowar wannan haƙo ɗin ya zamanto ɗuguwar da yake zubar da yake kaɗan kaɗan ne ba shi da yawa to madafi salatihi sai ya ci gaba da sallar shi zai shuɗe ya ci gaba da sallar shi ne har ya zuwa ya gama ta wato idan haɓan ya zo mishi yanda zai yi shine wannan yatsar tashi ta hagun daga ita zai fara ya yi haka in ya ga ta cika da jini ya sa wannan in ya ga ta cika ya sa wannan ya sa wannan ya sa wannan kuma ya komo yatsotsi na dama idan ya ga cewa wannan jinin da ya fara da tsoho ba wai na yatsa ba ne yatsa ba za ta iya kare shi ba ya zamanto zai iya ɓata yatsotsin nashi ga baki ɗaya sannan kuma jinin ya kasa tsayawa sannan kuma yana cikin sallah to kaga wannan hukuncinsa ya sha bambam da hukuncin wanda haƙo ya zo mishi amma ɗigon da yake kaɗan kaɗan ne mitsi mitsi ne yake yi wataƙila ma har ya gama sallar tashi bai huce hatsotsi guda uku ba abin da zai bata na jini din wa madafi salatihi sai ya ci gaba da sallar shi wa illa to idan ya zamanto ma'ana wa illam yumkini tamadi ma'ahu idan ba zai iya yiwuwa ba wannan mai haɓo ɗin ya zarce ya ci gaba cikin sallah shi tare da zawar wannan haɓan nashi bi an kana damu ya silu wato jinin ya zamanto yana ta kwarara ne zuba yake kawai ba wai ɗigo-ɗigo ba ne yake zuba ne kawai yake to yanzu ƙaba'a sai ya yanke wannan sallar tashi kawai shi kenan fita zai yi daga sallah ya kama hancinsa tamkar zai yace majina shi kenan ya fita ya je shi wa gasalar dama ya wanke wannan jini na haɓo da ya zo mishi ya tsaya ya gama ya ga cewa dai jinin nan ya tsaya ƙak sannan kuma sai ya tafi ya fara sallah ɗin bi makanin mumkinin wato ya wanke wannan jini ɗin bi makanin mumkinin a gurin da ya dace da a wanke jini kada ya je shi gurin da bai dace ba gurin da zai iya yiwuwa a wanke jini ya ɗan samu wani gefen katanga ya je ya tsugunna a nan ya wanke wannan jinin tsaruba sannan kuma ya zamanto gurin da zai wanke wannan haƙoƙin ya zamanto kusa ne da inda yake sallah ɗin ya zamanto kusa ne kar ya tashi yanzu yana cikin gidan shi ya ce to sai ya tafi ko gangara ko sai ya tafi wani guri wanda yake mai nisa a'a idan a cikin masallaci ne yana sallah a raka ta farko haka ta faru da shi to yanzu zai yanke sallah ne ba zai ce ba sai ya dawo gidan shi kuma zai wanke wannan haƙoƙin yana fitowa daga masallaci kawai gida na kusa zai ce kai yaro shiga da Allah ka dauko min sahani ana da ruwa ka ciko min ruwa da sahani zan dan wanke wannan hago din da yake zo mini shine bi makanin mumkinin wato a guri wanda yake zai iya yiwa ya wanke wannan hago din nashi kuma karuba gurin da ya zamanto ya kusanta ba guri ba wanda yake manesanci na'am
wa in kana ba'da aqdir raka'ati bana فإن كان إماما يستحب أن يستخلف كغلبة كغلبة الحدث to shikenan wa in kana ba'da aqdir raka'ati to idan shi wannan mai sallah wanda hako ya zo mishi bayan hali ya riga ya kulla raka'a ne ya samu raka'a guda daya ko yayin raka'a biyu ko yayin raka'a uku yana cikin sallah ne hako din ya zo mishi to wannan hukuncin shi ya sha bambam da wancan shi ma dai hali guda biyu yake da kwai idan zai iya yiwa ya bi su tas tas tas in ya zamanto haɓan yadda yake zo mishi kaɗan kaɗan ne to shi kenan yanzu yadda zai yi sai ya dinga goge shi da ɗan yatsotsin shi sai ya dinga goge shi da ɗan yatsotsin shi kamar yadda al'imam khalil ya faɗa cikin littafin muhtasar to idan ya zamanto yana zuba ne satatatata ba zai iya yiwa ba yatsa ta kare shi to yanzu shi ma sai ya tafi ya wanke wannan jini din a gurin da ya zamanto ya dace da a wanke kuma kusa da masallacin kusa da gurin da yake sallah din to idan ya kulla raka'a ne to bana yanzu sai ya yi gini kan abin da ya samu na baya idan ya dawo bayan ya wanke jinin nashi mun gane da kyau idan ya zamanto yanzu yana cikin sallah ne haƙo ya zo mishi sai ya zamanto ba haɓan da zai iya tsayawa ba ne da yatsotsi ba zai tare da yatsotsi ba saboda zubowar da yake ya fi ƙarfin yatsa ta tare shi ba zai gogu da yatsa ba don sai ya tsaya sai ya tafiya wanke wannan jini ɗin amma lokacin da zai tafiya wanke jinin a tattare da shi akwai alhurma ta sallah zai tafi ne ya wanke jinin kada ya yi waiwaye kada ya yi surutu kada ya baiwa alƙibla baya sannan kuma idan ya dawo bana sai ya yi gini kan abin da ya samu na baya ma'ana bana alama ta ƙaddama sai ya yi gini kan abin da ya gabata na adadin wato raka'o'in da ya samu in ya samu raka'a biyu a can baya yanzu in ya zo kawai ta uku ce zai tafi ba zai sake wata sallah ba fa in kana imaman idan ya zamanto wanda haɓo ɗin nan ya zo mishi ba ma mu bane limami ne limami ne yana yi wa mutane sallah haɓo ya zo mishi to ustuhibba an yastakhlifa to ana so ya janyo wani ya sa a matsayin kambacinsa ya sa wani khalifansa wanda zai yi wa mutane sallah idan haƙo ya zo wa mutum yana yi wa mutane sallah yanzu kawai hannun shi zai miƙa baya kawai sai ya janyo ɗaya daga cikinsu shi yasa ake so waɗanda za su tsaya a bayan limami ya zamanto malamai ne waɗanda suka fahimci sallah kada ya zamanto wata ran matsala ta faru ga limami ya meka hannun shi ya janyo mamu mamu shi kuma ya goci ya kiyarra limami ya taba shi daga ƙarshe har ta bayar shi mamu din ya bata sallar shi ya ce ni kaɗai nake binka da sauransu to shi yasa ana so ya zamanto waɗanda suke bayan limami kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum saboda idan wata matsala ta faru to waɗanda suke na gaba su za su gyara wannan matsala din idan wani rikicewa ce aka samu na gaban nan su za su gyara to shi yasa ake so ya zamanto sun shiga gaba malamai waɗanda suke masu hankali masu nutsuwa ka galabati lahadathi kamar inda ya zamanto limami kari yayi rinjaye a gare shi ya zamanto kawai yana cikin sallah kawai sai tusa ta kubce mishi ko ya zamanto ɗaya daga cikin abubuwan da suke warwarewa alwala ya faru da shi to yanzu a wannan lokacin ma ustuhibba an yastakhlifa ana so ya sanya kambaci ya meka hannun shi ya janyo wani ya ci gaba da yi wa mutane sallah shi kuma ya tafi ya gyara kanshi idan alwallarsa ce ta warware ya tafi ya alwalla kuma ya dawo ya shiga sallah a matsayin mamu idan haƙo ɗin ne idan ya je wanke idan ya dawo sai ya ci gaba da yi wa da sallah a baya ba zai ce ba sai ya zo gaba kuma ya shiga limancin shi falau a tammu na أو أتموا فرادا جاز إلا في الجمعة فيجب الاستخلاف falau a tammu furada da a ce waɗannan mamuɗin za su cika sallarsu ɗaiɗai kowa zai yi sallar shi sha da kanka limami da haƙo ya zo mishi sai ya zamanto ya kibici kawai sai aka kawai ya- ya fita kawai ya ɗauki takalmin shi a hannu ya huta ya riƙe hancin shi aka ce to liman ban lafiya to yanzu tunda bai sa wani kambaci ba to inda a ce kowa kawai zai yi sha da kanka ya zamanto ya yi sallar shi shi kaɗai tamkar mutanen da suka zo ne an yi raka'a biyu tare eh, wato limami ya yi raka'a biyu ba su riska ba sai ya zamanto yanzu raka'a biyu ce suka riska idan limami ya sallame ta yadda kowa zai tashi ya ciko da kanshi ko to da a ce za su yi haka nan jaza ya halitta illa fil jumu'ati face dai a cikin sallar juma'a wannan fa yajibu listikhlafu wato sanya kambaci a wannan matsayi ba mustahabbi bane wajibi ne limami ya sanya khalifansa wanda zai kamba- zai zamanto kambacin shi ya cika wa mutane abin da ya musu ragowa na adadin raka'o'i saboda ita juma'a ba ta kulluwa ga mutum guda idan mutum guda zai yi sallar juma'a sai da ya yi azuhur amma ba zai yi juma'a ba sai da ya yi azuhur na'am والمؤتم يخرج وعليه حرمة الصلاة Mm.
فيغسل الدم في أقرب المواضع إليه Mm.
ثم إن ظن إدراك بقية من الصلاة رجع وبنى to shi kenan بشرط عدم الكلام Mm. wa wadaihi نعم ووضعه نجاسة وتجاوز وتجاوز أقرب أقرب المواضع إليه Mm.
نعم wa نعم hadathi وحدثه Mm.
وإلا أتم مكانه إلا في الجمعة فيرجو على كل حال na'am wal mu'tammu wanda yake yin koyi da limami wanda ya zamanto yana cikin sallah tare da limami amma kuma haɓo sai ya zo mishi ya kharuju yana fita daga cikin wannan masallaci ko daga wannan guri da ake cikin sallah wa alaihi hurmatu salati a tattare da shi akwai alhurma ta sallah wato dukkan abin da ya zamanto haramu ne mai sallah ya aikata shi shi ma haramu ne akan shi ya aikata shi duk abin da ya zamanto ya halitta mai sallah ya yi shi to shi ma ya halitta ya yi shi irin yadda bai dace ba haramu ne mai sallah yana cikin sallah ya baiwa alƙibla baya to shi ma ba zai baiwa alƙibla baya ba irin yadda haramu ne mai sallah yana cikin sallah ya yi surutu ya yi zance shi ma haramu ne a kan shi ya yi surutu ya zance ba zai yi ba wannan fayagasilu dama sai ya tafi ya wanke wannan jini da ya zo mishi sai ya wanke wannan jini da ya zo mishi fi a ƙarabil mawadi'i ilaihi wato cikin mafi kusancin gurare zuwa gare shi idan ya zamanto a masallaci din akwai kawunan famfuna waɗanda ake yin alwala a ciki sai ya zamanto amma ga wani guri sai ya zamanto ga wani guri wanda yake kusa ne da shi yana fitowa daga kafa ta masallaci to a gindin haraba akwai famfo sai ya zamanto ya ƙi wankewa wannan jini ya ja ya tafi can ya yi da baya da baya ya tafi can to wannan ba zai yi gini ba kan abin da ya samu ba zai zama to ba ya keta doka yana fitowa daga cikin masallaci kawai gurin da ya zama to kusa ne da masallaci shi zai fara zuwa idan shi ya wanke wannan gurin thumma in zanna idraka baqiyatin min as-salati sannan kuma idan ya zaci cewa lalle zai riski wani kaso zai riski wani ragowa na sallah tare da limami idan har ya zaci haka ya tabbatar da cewa lalle raka ɗaya ce aka yi dama tare da shi yanzu ana cikin ta biyu ne haɓan ya zo mishi to ya zo shi bayan ya gama wankewa limami yana cikin raka'a ta uku yanzu zanna aiqana annahu sayudriku baqiyatan min as-salati ma'al imam ya tabbatar da cewa zai riski wani kaso kingin sallah tare da limami to yanzu raja'a sai ya dawo ya shiga cikin masallaci ya je shi ya tsaya a cikin sahu tare da sauran 'yan uwan shi mamu wa bana sai ya yi gini kan abin da ya samu na baya mun gane da kyau yauwa bi sharɗi adamil kalam amma da waɗansu sharuɗa ma'ana bi shuruɗin da waɗansu sharuɗa idan ya kiyaye su na farko shine adamil kalam rashin zance lokacin da ya fito daga cikin masallaci zai tafi ya wanke wannan najasa din wannan jini bai yi surutu ba sannan kuma wa waɗihi najasatan sannan kuma bi sharɗi waɗihi adami waɗihi najasatan kar ya zamanto ya taka najasa amma inda a ce lokacin da ya fito da da baya da baya din kafin ya tafi wajen inda zai wanke inda zai wanke wannan jini na haɓo da ya zo mishi ya taka kashi na ɗan adam to shi kenan yanzu ba zai yi gini kan abin da ya gabata ba sannan kuma na uku bi sharɗi adami tajawuzi a ƙarabil mawadi'i ilaihi da kuma sharaɗin ya zamanto bai gitta ba bai tsallake ba mafi kusancin gurare zuwa gare shi ya tafi wurin da yake mai nisa ne sannan kuma na hudu wa hadasihi sannan kuma bi sharɗi adami hadasihi da sharaɗin wato rashin karinsa inda a ce lokacin da ya fito yana cikin tafiya ɗin ya aikata wani abu wanda alwala take iya warwarewa ta dalilinsa to shi ma ba zai yi gini ba akan abin da ya gabata na sallarsa shi kenan sallar shi waccar ta ɓace sai da ya zo shi ya fara wata ko kuma ya zamanto haka nan bi sharɗi a an yaltafita ma'ana da sharaɗin ya zamanto kada ya zamanto ya yi waiwaye adami liltifatihi kada ya zamanto ya yi waiwaye ya bai wa alƙibla baya to idan ya zamanto ya bai wa alƙibla baya bi sharaɗi an yastadbi'a bi sharaɗi adami tidbar alqiblati da sharaɗin kada ya zamanto ya bai wa alƙibla baya amma idan ya zamanto ya bai wa alƙibla baya shi ma ba zai yi gini ba kan abin da ya gabata na adadin raka'o'insa mun gane da kyau to waɗannan su ne sharuɗa wanda malam ya zano wanda idan ya kiyaye su shi kenan sai ya yi gini kan abin da ya samu na raka'o'i a baya wa illa ma'ana wa illam ya zunna idraka baqiyatin min salati idan bai tabbatar da cewa ba zai riski wani kaso wani kingi na sallah tare da limami dama a raka'a ta uku ce wannan matsalar ta same shi kuma da ya fito yana cikin wankewa har aka yi ta hudu an ɗago daga ruku'unta bayan ya gama wankewa ɗin to yanzu ya zai a tamma makanahu to sai ya cika sallah tashi da abin da ya mai saura na adadin raka'o'i sai ya cika shi a nan gurin bayan ya wanke sai ya tafi wani guri wanda yake kuma wanda yake bushashe ya tsaya ya ƙara sallar shi a nan ba sai ya tafi ba ya shiga cikin masallaci ya jeru da 'yan uwan shi mamu illa fil jumu'ati face dai a cikin sallar jumu'a wannan fayarji'u yana dawowa yana dawowa cikin masallaci ala kulli halin akan kowane hali ma'ana sawa'un zanna idraka baqiyatin min as-salati aw lam yadhunna duk ɗaya ne ya zaci cewa zai riski wani kaso na sallah tare da limami din sauran abin da ya mai ragowa ko ku a'a bai zata ba dole ne ya dawo cikin masallaci dawowa zai wannan na'am والصحيح أن الإمام إذا رجع ليس له إخراج المستخلة يتم هو والصحيح wato ingatacciyar magana magana wanda take ingatacciya annal imama haƙiƙa limami idza raja idan ya dawo bayan ya tafi ya je ya wanke wannan haɓo ɗin da ya zo mishi ya gama uzurrukan shi to idan ya dawo laysa lahu baya halitta a gare shi ikhrajul mustakhlafi ya fitar da wanda ya sa a matsayin halifan shi idan ya dawo shi kenan sai ya haƙuri kawai yanzu yana mataki na sama ne Allah ya dawo da shi ƙasa yana matsayin limami yanzu ya zamanto mamu a sallah guda ɗaya ya zamanto limami ya zama mamu daga ƙarshe shi kuma wancan sai Allah ta'ala ya ɗaukaka shi daga mataki na mamu ya koma limami idan ya dawo ba zai ce ya fitar da wannan almustakhlaf din ba yanzu inda a ce sahu guda hudu ne ko biyar ne a cikin masallacin to in ya zo ba zai ce sai ya kutsa ba ya ta yi sahu na farko sannan zai tsaya kawai inda ya ga cewa sahu ya kai kawai nan zai tsaya ya ƙara sallar shi anan shine yace wasahihu wato zance ingatacce annal imama haƙiƙa limami idza raja'a idan ya dawo laisa lahu ikhrajul mustakhlaf wato baya halitta ko kuma ba shi da damar da zai fitar da wanda ya sa a matsayin halifan shi liyutimma huwa saboda shi ya cika wa mutane abin da ya ragowa sai sai ya haƙuri shi ma ya zamanto ɗaya daga cikin mamu shi ma ya ɗana saboda ba kullum ake kwana a gada ba wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik